وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد
فصل ومن توفيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين وأزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنه قال الله تعالى إنما يريد الله أنكم الرجس أهل البيت الآية
wannan fasali yana magana akan birru alihi wa zurriyatihi wa ummahatil mu'minina kyautatawa halayen annabi alaihissalam da zuriyar annabi alaihissalam da kuma iyayen muminai sai ce wa min tawqirihi sallallahu alaihi wa sallam yana ga cikin girmama annabi alaihissalam da jin nauyinsa wa birrihi da kuma kyautata masa a cikin wannan shine birru alihi bin iyalansa a kyautata musu wa zurriyatihi da zuri'arsa wato shine ƴaƴansa kai tsaye da kuma ƴaƴan ƴaƴansa sune zuriya wa ummahatil mu'minina da kuma iyayen mu'minai shine azwajihi matansa alaihi salam kama hadda alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi mai tsira da mancin Allah ya kwadaitar wa salakahu salafu salih magabata managarta suka bi wannan hanyar kuma radiyallahu anhum Allah kare da a gare su sai alkali ya kafa shaida ya ce kalallahu ta'ala wangiji madaukakin ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait Allah yana nufin ya tafi muku da rijisu shine zinubai ya kuma abota gida an yi masa nasaba ne wita wannan ahala an ce akwai takadirin kira ya ahalal baiti ko kuma lil madahi amdahu ahlal baiti ko lil iktisasi ay akhussu ahlal baiti wanda ya kasa nasaba za ta daidai da wannan wallah madaukin sarki kuma ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi alisan ummahatuhum iyaye ne gare su su mu'mine wato mu gaba daya to da haka akwai wajabcin girmama su da kuma kyautata musu Allah ya halitta
أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله حدثنا أبو الحسن البي الفرقاني حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الحفافي قالت حدثني أبي حدثنا حاتم هو ابن قيل حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل حدثنا يحيى هو مالي حدثنا وكيء عن أبي عن سعيد بن مسعود عن يزيد بن سنان عن زيد بن أرقمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله أهل البيت أنشدكم الله أهل البيت أنشدكم الله أهل البيت ثلاثة قلنا لزيد لزيد من أهل بيتي قلنا لزيد من أهل بيتي قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس
أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل وديك عادلي يا بام لاباري من كتابه جاء الكالي daga littafinsa waka tabtu min asalihi na ɗauki asalin littafinsa da yi ni na rubuta shi bai hamana ta ilimi ba kira'a ba ce a cikin asalin littafin ya ɗauka ya rubuta wannan shi da shi haddasa na abul hassan al-mukuri'u abul hassan al-mukuri'u hafizin al-qur'ani al-fargani shine nisbarsa حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف أم القاسم يرى الشيخ أبي بكر الخفاف تازن تدني واتو تازن تدني قالت تشي حدثني أبي فأبانا يزن تدني حدثنا حاتم حاتم يزن تدني فيزن تدمو هو ابن أقيل شنو دم أقيل حدثنا يحيى يحيى يزن تدم هو ابن إسماعيل حدثنا يحيى هو الهماني يحيى يزن تدم شين هماني حدثنا وكيع عن أبيه وكيع يزن تدم شيكم يكر أولغ مهيفنسا عن سعيد بن مسروق شيكم يكر أولغ سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان شيكم يكر أولغ يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه shi kuma ya karɓo daga zai da ɗan arkam radiyallahu anhu wanda shine sahabi ƙala ice ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da mucin Allah ya ce an shadu kumul an shadu laha ina hada ku da girman Allah a halabaiti ku kula da iyalin gidana ya sake faɗa haka na hada ku da girman Allah ku kiyaye min ya wato iyalin gidana na haɗa ku da girman Allah ku kula da iyalin gidana salasan su uku kulina yanzu shi su sa'id ibn masaruf da yazid dan hayya sai kulna li zaidin sai suka tambayi zaidin an arkam radiyallahu anhu tunda ka faɗa mana haka kai ka zauna da annabi alaihi salam man ahlu baitihi suwaye ahlu baitihi kala sai zaid dan arkam yace alu aliyin iyalan sayyidina Ali radiyallahu anhu gaba daya wa alu Ja'far ibn Abi Talib da iyalan Ja'far dan Abi Talib wa alu Aqil da kuma iyalan Aqil dan Abi Talib wa alu Abbas ibn Abdul Muttalib wa'annan sune ahlul baitin Nabi alaihi salam sune wanda aka haramta cin zakka a kansu sune Ali Muhammad
قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم وإن أخذتم بي لم تضلوا كتاب الله فإترسي أهل بيتي فانظروا كيف تكتبوني فيما وقال صلى الله عليه وسلم zala mai tsira da macin Allah ya ce inni tarikun fikun ni zan tafi na bar muku ma in akhastum bihi abinda in kuka yi riko da shi lam tadillu ba za ku bata ba sai ce kitaballahi littafin Allah wa itirati da iyalina shine ahli baiti in kuka riko da wayannan biyun to ba za ku halaka ba fanzuru sai ku duba ku kaifa takalukuni fihi ma ya za ku maye ni a cikin sa in bana nan me za ku musu to abinda Allah alaihi salam dinga faɗa kenan musamman matansa na gida ya damu a kansu in yi tafi yaya Allah ya ce ba za su auri kowa ba su iyayen mu menene ya za a yi su ne to sabai ruwan ran sun kyauta sai na Usman radiyallahu anhu yake tambayar su kuna so za ku je aikin hajji ne suka ce za su sai ta kira masa yasa kira masa na Abdurrahman bin Awfin radiyallahu anhu yace kai ne amintaccen Annabi alaihi salatu cikin iyalinsa kai za ka raka shi aikin haji tun daga Madina har har Makka ya taba hawara ku bi ba suna kai shi a kasance shi aka aikin hajjin aka gama har aka dawo bai hau abin hawa ba a gashi ke tafiya kuma da waya a samu mai kudinsa riga in ya saka sai ta kai dinare dubu shida wadda dubu ɗaya yanzu ta hula naira miliyan saba'in mai saka ta haka tafi a ƙasa saboda kula da iyalin annabi alaihissalam ya kai su da abin da za a yi a kai to aka suka yi a bayansa alaihissalam ya ɗauki gona iwasu wadda aka raba wa kowace ta samu kuɗi mai tarin yawa sannan komai lokaci-lokaci zai kula wani irin hali suke ciki mai kamata a musu to aka aka dinga yi za saka musu da alheri sai dai abai abu da ɗaya kalmar nan da yake cewa kitaballahi wa itirati itiratu hudun akwai karatu ne a ciki tunda ake a duniya ba a taba wanda Allah ya wa ɗaukaka ya mallaki duniya ba kuma ya mai da iyalinsa baya ba su fanta ma ba sai annabi alaihi salam duk wanda ya samu ɗaukaka ya kafa wata daula ta yi ƙarfi to iyalinsa su ne suka fi kowa fantamawa su ne masu jin daɗi su ne shagwababbu matan sai abin da suka dama za su yi 'ya'yan mata kamar yadda aka dinga samu akwai wanda su wazirai ne ma idan bikin sallah ya zo inda 'ya'yansa mata za su yi gaɗa su bikin sallah za a faran ake zubawa garinsa a zuba diddigarsa a gurin gaba ɗaya su yi banda kura ba za ta tashi ba bangwaye ko da ruwan zinare ake musu fenti ma shi annabi alaihi salam da ya zo iyalinsa kaf sai janye su da duk abin da daula za ta samu ba su da rabo a ciki aka haramta musu cin sadaka ta yau da gobe aka haramta musu cin zakka sannan ya duk abin da zai na kokari da hakuri sai dora shi akai na na Fadima radiyallahu anha aikin gidan miji hannunta hajjini yake amma ya ba ta baiwa ta taya ta aiki ba zai ba ta ba yace haka za ta ci gaba da wannan sai dai a kokarin kwatanta domin komai nasa sai dai an yi hakuri yana da ƙarfin gaske to haka yi musu to ana so mu koyi irin wannan mu lura da su kar mu bar su a bayansa su tozalta sannan mu koyi irin wannan sala kada Allah ya ba mu ɗaukaka mu shagwabar da ‘ya'yanmu zama lalatattu watsatsu ba san daraja kowa ba kawai abin da suka dama za su dinga yi ba haka ake ba to shine abin lura
قال صلى الله عليه وسلم معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية آل محمد محمد أمان من العذاب وقال صلى الله عليه وسلم manzala mai tsira da macin Allah ya ce ma'arifatu ali muhammadin sanin iyalan annabi alaihissalam ma'anan ma'arifa shine sanin haƙƙinsu da sanin dangantakarsu da annabi alaihissalam da sanin cewa wannan dangantakar ita ce za ta sa ka so su za ta sa ka ga girmansu za ta sa ka jibinci lamarinsu to sanin wannan bara'atun minan nari ko wuta ce gaburin wuta wa hubbu ali muhammadin san iyalan annabi alaihi salamu jawazun ala siradi tsallake siradi ne cikin gaggawa wal wilayatu li ali muhammadin jibintar lamarin iyalan annabi alaihi salam amanun min al azabi wato garkuwa ce ga barin azaba mutum zai gamu da ita ba Allah ya hore mana ya hore mana
qala ba'du ulama'i ma'rifatuhum هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتقهم بذلك عرفوا وجوب حقهم وحرمتهم بسبب قال بعض العلماء شاشا malamai yace ma'arifatuhum sanansu hiya ma'arifatu makanihim minan nabi sallallahu alaihi wasallam shine sanin matsayinsu daga annabi alaihi salam wa iza arafahum bi zalika idan mutum ya san su da haka ya san matsayinsu a gurin annabi alaihi salam to a rafa wujubi haƙƙi sai ya san wajabcin haƙƙinsu wa hurmatahum da kuma alfarmarsu bi sababihi saboda sababin annabi alayhi salatu wassalam
an umar bin abi salamata lamma nazalat ma yuridu la yusiba an kuma rinsa halin bai al'ayata zalika bi baiti ummi salamata da fatimata wa kanan ko husainan wajen lalafin da kisa'i wa aliyu wa halku laharihi ثم قال اللهم هؤلاء أهل الدين فأعطي عنهم الرزق وأسرهم تأذيا وعن عمر بن أبي سلمة أبي سلمة رضي الله عنه wani hadisi daga umar dan abi salama shine dan na na ummu salama wanda ya zauna gidan annabi alaihi bayan mahaifinsa ya rasu annabi alaihi ya aure na na ummu salama to danta ne yana karami to sai ta taho da shi gidan annabi alaihissalam daman da zai aure ta sai da ta ce ita fa tsohuwa ce sai annabi alaihissalam ce ai mutum yana auren wacce ta girme shi sai ta ce to ai kuma ita tana da yaya ya ce Allah ne zai rike su zan karbe su ba ruwa na zan karbe su Allah ne mai rike su ba ni ba sai ta ce to ina da kishi dan cikin kishi wai zan je ya ce to zan maki addu'a kaga ta gaya wa matan duniya saƙo idan mace za ta yi aure musamman wadda mijinta irinsu to ba abu ne mai sauƙi kamar yadda ƙasar hausa suka ɗauka ba mace mijinta zai mutu sai kawai a tare a wani ƙurƙushe ta ce ta je ta yi aure ba tare da lura da maslahar wa'annan 'ya'yan ba suna da matuƙar muhimmanci marayu a kula da su in uwar za ta kai ba za ta yi aure ba saboda su ta yi daidai domin umma hani binta abi ɗalibin radiyallahu anha annaba alaihissalam wato yan mazazar suke ya so ya aure ta alaihissalam sai zama na ta yi aure da auren babu shi kuma tana da yaya sai annaba alaihissalam ya ce mata ina so in aure ki sai ta ce ya rasula ina son ka fiye da yadda yake son jina da ganina amma ba zan aure ka ba saboda ‘ya'yana sai ce khairun nisa'i nisa'u ƙuraish mafifitan mata matan ƙuraishawa a hana hunna ala walidin fi sigarihi wa ar'a hunna ala zaujin fi za ta yadin ya yabe ta jinjina mata ta san abin da take yi saboda haƙƙin yaran ba ƙanƙani ba ne in ta yi aure ta bar su sai su tozalta in ta tafi da su can haƙola za su zama ƙarshe su yi kulawa da su to akwai abuwa iri-iri a ciki sannan kuma wataƙila zaman da ta yi da wancan mijin zama ne na lumana da jin daɗi da girmamawa bata san wanda za ta je ta samu ba wataƙila shi kuma ya gurɓata wancan zaman kam ya wargaza shi ya zo iwa ‘yan sa marasa daɗi tare da ita to sai ta tantance to ita da ta tashi sai ta ce ga matsayinta na shekaru sai ta samu tabbas wannan ba zai bata cikas a zama aure ba ta faɗi ‘ya'ya sai ta sarar za a karɓi ‘ya'yan za a kula su ba za a musu gori ba ba kuma za a tozalta su ba to sai ta faɗi kuma kishi saboda tana da kishiyoyi sai da aka ga mata ba za a tozalta ta a fifita wata a kanta sannan ta yadda ta yi aura ta tafi da shi to sai suke cin abinci da annabi alaihi salam sai ga yana sa hannunsa yana yawo a ko'ina sai ce da shi ya gula samillah kul bi yaminika kul min ma yalika to shine wannan Umar ibn Abi Salam yace lamma nazalat wannan ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhira wannan ayar ta sauke cewa zalika fi baiti ummi salama ta sauka ne a lokacin annabi yana ɗakin ummu salama radiyallahu anha cikin hujurat manya-manyan ɗakuna kenan sai aya ta sauka da aya ta sauka da a faɗi mata sai annabi alaihi mai kira na na ma wa hassanan wa husaina ya kira sinar hassan da sinar husain fajallalahum bi kisa'in sai lullube su da wani bargo wa aliyun khalfa zaharihi sai na alkuna bayan annabi alaihi salam amma fa shi ma a cikin mayafin iki ba daga waje bane amma a lokacin addu'ar akwai wata hikima da annabi alaihi salam ya nuna ma ba a san dalili sai ya raba tsakanin sinali da mai ɗakin sa bai bassa a guri ɗaya ba lokacin yin hudubar addu'a sai za mai da shi baya ita kuma da 'ya'yanta suna gaba shi aka sashi amma suna rufe da wannan bannan bargon sai musu addu'a sun waƙala sai ce alama ha'ula'i ahalu baiti ya ubangiji wannan su ne iyalin gidana fazihim an humar rijisa wa tsahirhum tadhira ka tafi musu da rijis da ti da zunubai ko kuma tsarkake su tsarkakewa duk da ubangiji ya faɗa sai kuma da ya addu'a ya roki Allah ya tabbatar da wannan akan su ruwan da alayhi
wa an sa'ad bin abi qasim lamma nazalat ayatul mubahalati da annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan وحسن وحسين وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهلي سيدنا سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة yace lamma nazalar ayatul mubahala yayin da ayar mubahala ta sauka ita wadda ubangiji yake cewa qul ta'alu nadu abna ana wa abna akum wa anfusana wa anfusakum ko abna ana wa abna akum wa anfusana wa anfusakum ko summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kazibina da ta sauka sai annabi alaihi sai kira wa yahudawa yace tunda wannan aya ta sauka sai aka ce da annabiyu alaihi salam aliyan wa hasanan wa husainan wa fatima sai annabi alaihi salam ya kira wayannan hudun fa qala yace allahumma ha'ula'i ahadi ubangiji wannan su ne ahalina sai ce da yahudawa ku zo a yi mubahala in aka zo mubahala mai za an gama sai a ce allah shi ne mai gariya sai yahuda suka noge suka koma gefe da suka ce annabi ne mun sani duk wanda ya yi da shi kashinsa ya bushe sai suka gudu sai ya ce da kwa sun yi a fili allah zai mai da su duk rirrika kuma ya sa wuta ta dinga cinsa a fili allah ya sa ba sai da sun yi ba abin bin luhayi shi ne wani tsautsaye ya fada shi ba mu bahala suka yi ba annaba sun a zo a yi haka kawai sai kuskure ya dauke sai ce Allah tsino mai ƙarya sai annaba Allah sai ce amin abola kasashen anan in mutu yana hauka yana cin kashi tun ila da shi ko su da haka za a fito na fito da suka ce a ba zai ba ba za su yadda wasu da sun san annabi ne alaihi salatu wassalam an ce hukuncinta har yau yana nan zan mu bahala har yau yana nan amma sai mutane hattara wajen yinta abu ne mai bahala mai tsauri yawa in mutum ya kasada aka je samu kuskure to la'i zai fada masa abinda za a zo a fito kowa ya kirawo nasa a haɗu a ce to wanda yake kan kuskure Allah ya markaza ya markaza ya markaza markaza yana da tsauri ai
قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه من والاه وآد من آداه وقال فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبتلى إلا منافق
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه annabi tsara da manci Allah ya faɗa cikin sha'anin sai na Ali Allah ya kare da gare shi ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda ne shugabansa ne to sai na Ali ma shugabansa ne ya faɗa ne lokacin da aka daga hajjatul wada aka samu dan magana da Usama ta dan Zaid sai ce sai na Ali ni kai ba shugabana bane lasta maulaya rasulahu maulaya sai ce la man kunta maulahu fa aliyu maulahu ya wanke abin sai saura bishi a wata korama ce an je wani wani tafki za a sha ruwa to sai wannan ta faru to sai ya gaya masa kace man kunta maulahu fa aliyu maulahu wanda ne shugaban sa ne to aliyu ma shugaban sa ne Allahumma wali man walahu Allah ka jibanci lamarin wanda ya jibanci lamarin sai na Ali wa Adi man adahu Allah ka ki wanda yake yin sa Allah ka kiyaye mu kuma ya sake faɗa cikin haƙin sai ce la yuhibbuka illa mu'minun ba mai son ka sai mu'mini wa la yubghiduka illa munafiqun ba mai kin ka sai munafiki amma fa ku sani wannan magana da ake fa so na saboda Allah ba so na siyasa ba annabi sama akan wannan yake wanda su maganganun wannan duk gaba ɗaya siyasantar da su suke su mai da sauran duwan suka shafi annabi alaihi ba a bakin komai ba ta ce wannan kaɗai za a bu kuma ba so irin wanda Allah yake so ba shi yake nufi ba so na gaskiya wanda saboda dangantakarsu da annabi alaihi salamu kuma annabi ya fito ya faɗa a kansa ake son su amin
وقال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل إلا الإيمان رجل في الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله
من آذى أمي فقد آذاني أبي فقد آذاني إنما أم رجل
شنو أبيه وقال ذي العباس رضي الله عنه namiji tsira da manci Allah kuma ya faɗa a cikin shi'anin Abbas bakwansa Allah ƙare da a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake kudura yake kudurarsa la yadkhulu qalba rajulin al-iman imani ba zai shiga zuciyar mutum ba hatta yuhibbukum lillahi wa rasulihi har sai ya so ku saboda Allah kamar yadda na fassara sai ya so ku saboda Allah da manzansa ba dan wata manufa ba wa mana aza ammi wanda da ya cuci baffana fagar azani ya cuce ni wa inna ma amur rajuli sinu abi domin baffan mutum kwatankwacin mahaifinsa yake wato tagwai ne kamar irin na dabino sinwanun gairu sinwa za gan su wari kifi da kifi to haka suke yadda mutum yake kishin mahaifinsa haka yake kishin baffansa
وقال للعباس خذ علي يا أمي ماء ولدك فجمعهم وجلهم من رائحته وقال هذا أمي وسن أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم
فآمنت فآمنت أسكف الفاج وحائط البيت آمين آمين وكان يأخذ بيد أسامة
yau wa kala lil abbas kuma annabi alaihi sun faɗa shi nan abbas radiyallahu anhu ce ugudu alayya ya ammu ma waladika da safa ka zo min ya baffana tare da 'ya'yanka. fajama'ahu sai aka tara su ka zo duk mazan da matan wa jalla lahum bi mala'atihi sai rufe su da mayafinsa su ma gaba daya wa kala sai shi haza ammi wa shinu abi wannan shine baffana kuma fatankwacin mahaifina wa haula'i ahlu baiti waɗannan ƴaƴansa sune ahlu baiti yalin gidana fasturhum minan nari na roke ka kare su kai musu tara ga buran wuta kasatri iyahu kamar yadda ne musu wannan shi wannan kariya ne musu wannan sutura fa ammanat askufatul babi duk dokin kofar sai suka dinga amin amin amin wa hawaidil baiti da kuma bangwayen bangon kabar da na yamma da na kudu na arewa da kuma dokin kofa sai duk mutanen da suke kusa suka ji suna cewa amin amin amin lokacin da yake musu wannan
وكان يأخذ بيد أسامة بن زيد وال- والحسن ويقول اللهم إني أحبهما وأحبهما yawa kana ya kuzu biyar da usama ta bin zaidin wal hasan radiyallahu anhuma ya kasance annabi tsira da mancin Allah yana rike hannun usama ta dan zaid da sayyidina al hasan radiyallahu anhuma wa yaqulu ina ce allahumma inni uhibbuhuma ya ubangiji ni ina san su fa uhibbuhuma Allah na roke ka kaso su Allah ka hore mana san su
وقال أبو بكر رضي الله عنه قرأه محمدا في أهل بيته وقال أيضا والذي نفسي بيده لقار- لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي
وقال أبو بكر رضي الله عنه سنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه yace urkubu muhammadan fi ali baitihi ku kiyaye haƙƙin annabi Muhammad alaihi salam a cikin iyalin gidansa wa qala aidan wata fada yace wallazi nafsi bi yadihi ya rantse da Allah wanda laina yake kudurarsa la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lalle wato mukusantan annabi alaihi salamu ahabba ila an asila min qarabati sune mafi soyuwa sadar da wato zumuncinsu sama da yadda zan sadar da zumuncin makusanta na na fi son haka
وقال صلى الله عليه وسلم أحب الله من أحب حسنا annabi mai tsira da mancin Allah ya ce ahabba Allah man ahabba hasana Allah iso wanda ya san sai na hasan radiyallahu anhu haka nan ba mu faka
قال من أحبني وأحب هذه وأشار إلى حسن الحسين وأباهما وأمهما كان معي في دربي يوم القيامة سنة يتي عليه السلام من أحبني وأحب هذين wanda ya so ne ya so wa'annan biyun wa ashara ila hassanin wa hussein ya nuni da hannunsa izuwa sinar hassan da sinar hussein wa abahu ma da babansu shine sina ali radiyallahu anhu da ummahu ma fatima radiyallahu anha wanda da ya so wa'annan hudun kana mai fi darajati yawmal qiyama zai kasance tare da ni a darajata a filin alkiyama an ce in ana nufin ya filin alkiyama mahashar to yana kusa da annabi alaihi duk wani zilla da tashin hankali bai zai gamu da shi ba domin a inda annabi alaihi yake babu harkowa in kuma ana nufin aljanna to zai zama a cikin aljanna amma ba a gurin wancan gidan da yake da annabi alaihi salatu wasallam ba nan zai shiga ba don gurin babba ne
wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahana quraishan ahana wallahu قال صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة
وقال annabi kira da mace ce man ahana quraishan wanda ya wulakanta quraishawa ahanahu Allah na roki Allah ya wulakanta shi sune kabilar annabi alayhi salam ba quraishi ne kuma quraishawar lashe goma sha biyu ta cire san shi daga banu hashim yake ya ce banu hashim su ne suka fi kowa daga su banu kinanata din kuma cikin banu hashim din sai ya zaɓi gidan abdulmuttalibi gidan abdulmuttalibi kuma sai ya zaɓe shi alaihissalam sai zama hiyaru min hiyare min hiyare min hiyare haka wanda ya dakanta ƙuraishu to Allah ya wulakanta shi wa ƙala sallallahu alaihi wasallam a domin tsara da mace Allah ce kaddimu ƙuraishan ku gabatar da ƙurayshawa a cikin komai wala taqaddamu haka ku gabace ta shi yasa da aka zo lokacin khalifanci ba annabi alaihi rasu a saqifatu bani sa'ida da mutanen Madina suka je suka ja da ba za su zaba shugaba sai na Abubakar ije sai na Umar ije nan da nan suka shiga aka fara maganganu sai babu wani manziri izara takobi ce minna amirun wa minkum amirun a samu sarki a cikin ma a samu sarki a cikin ku suna bakar ya ce a ai al'ayyin mutumin quraish la tudinu al-araba illa li hadha al-hayy min quraish in dai laraba ne wanda za su biya ba ba quraish bane sai ya ce nahanul umara wa antumul wuzara mu ne shugabanni ku ne wazirai domin mu Allah ya ce a bi mu domin ya lazina amanu ta wallaha wa kunu ma'as sadiki ne ce muni sadukuna sai sina umar ya ce sai ya ce sina umar na zabe ka sai ce ai kunu haza wa anta hayyu wannan zai yi kana da rai ai kai ne zaka jagorance mu shine sai masa mubaya aka dagari sannan sauran jama'a suka zo aka yi wannan mubaya'ar kuma kaga yace ba wanda zai biyayya a wannan lokacin ba ba kure shi ba ba za a yi masa biyayya ba saboda Allah ya hore musu baiwa harshen su ya zama shine ya haura na kowa saboda su ne sadanatul baiti hakin ka'aba su suke kula da shi su ne ma'abota rahilatar shita'i wa saifi wannan kasuwancin da suke zuwa zamanin bazara da zamanin sanyi duk ƙasashen larabawa an san su masu karamci jarumai masu neman na kansu sannan kuma su ne ake zuwa gurinsu daga gurare daban-daban saboda aka kure shawa su zama da laraba suna ganin girmansu sannan kuma harshensu yawanku daga mustab sha'ul akawal kalmomi wanda suke marasa daɗin faɗa na larabci harshen su zama babu to kuma sai ƙur'ani izo isauka da nasa harshen saboda ka sai suka ƙara yin sama sannan wa qala sallallahu alaihi ummi salama annabi tsira da mace Allah ya faɗa na na ummu salama la tuzini fi aisha karki cuce ni a cikin aisha ki faɗa mata wata magana kishi ta ce ki faɗa mata magana ko ki wulakanta ta ko kuma ki tsaurara mata in kika yi haka ji kika cuta to ga matarsa ce ya ce ta taɓa masa aisha da zama to kaga mai hankali da imani to sai hankali a yau Allah ya kiyaye mu na abubuwan suna da tsauri suna da haɗari a rayuwarmu sai dai Allah ce mu na ga ana ya kamata mu sa aya a ƙarshe dai abin da nake so na ƙara jan hankalinmu shine sanmu da annabi alaihi salamu farko abin da ya kamata mu fara yi shine mu kiyaye abin da ya fi so shine sallah Allah ya girmama sallah bai aiko da ita ba sai da ya gayyata ta musamman annabi alaihi salamu ya je aka bashi idawo kuma ya rayu a kanta ya kiyaye ta sau da kafa alaihi salamu to idan muna son annabi alaihi dole sai mu yi kokari mu kiyaye sallah kiyaye wannan sallar in ta tsaya hasken ta taba mutu duk wayannan abin da aka lissafa za mu yi su amma ba haka ba kamar karfe ne ta kafar titin jirgi a ce kana so ka yi almakashi da shi ka yi ruwan fatanya ka yi ruwan garma ka yi wuka ka yi takobi ba zai ba amma ka saka shi a cikin wuta aka ɗauko aka sa shi a cikin ziga-zigi sai a iya kera abin da ake so to sallah ita ce za ta buɗe imaninmu Allah ya saurare mu sai cusa mana imani to sai mu karba abu amma fi yawan abin da ake faɗa a yau kowa ji zai kama ban barkwai ba zai yiwu ba amma da ya yadda kowa sai ga abin zai yiwu to mu riƙe sallah mu kula da ita sosai sai ta zama mana mabuɗi da wato garkuwa daga irin bala'in da zamani izo da shi abubuwa suka rikice suka lalace Allah ya taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam ko ko mu karasa kwaya ɗaya na in yaso sai mu tashi da ko kubata bin al-harisi
وعن عبادة بن حارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه وجعل حسنا على أنكه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بأبي وعلي رضي الله عنه يصحبه bayan ukubata bin al-harisi shi ma bakore shi ne corona ji sai gare shi shi ra'aitu abubakar siddiq radiyallahu anhu kaga sai abubakar siddiq Allah ya kare da a gare shi waje alal hasana ala unkihi ya dauke sinal hasan a wuya ayi masa dokin wuya wa huwa yaqulu yana zaga da shi sai bi abi na rantse da ubangiji zan fanshe ka da mahaifina yace shabihun bin nabi wanda yafi kama da annabi laisa shabihan bi ali ba wanda ya kama da ali ba ko aliyin ya da haku azari yana dariya to dan yana cewa ai yafi kama da annabi su ba kama da sina ali iwa to an sai sina ali dadi yake ji a ce jikansa ya fi kowa kama da annabi alaihi salam sina abu ali yana masa haka sina abubakar yana yi masa wasa ya dauke shi ya shabihan bin nabi la shabihan bi ali ya mai kama da annabi asuba mai kama da aliba shi kuma dadi ya kama shi ta jin dadi so yana daga cikin wanda suka fi kama da annabi alaihi shi sai na alhasan da sai na usamu ibnu abbas radiyallahu anhu da sai na ja'far ibnu abi talib da kuma fadl ibnu abbas radiyallahu anhu da kuma abu sufyan ibn al-harisi radiyallahu wannan dukkanin yan gidansa ne su kuma a duk a kama ta ƙira jiki ba wanda ya fi su kama da annabi alaihissalam wasamu ɗan abbas ne fadalu ɗan abbas ne ja'afar ɗan abu ɗalib ne sannan alhassanu ɗan ali ibn abi ɗalib ne abu abu abu sufyan shi kuma dan al-haris ne al-haris kuma dan abdul muttalib ne shi da annabi sun yan mazazar saboda ka wannan biyar din a duniya sun fi kowa kama da annabi alayhi salamu kwabo da kwabo Allah ya ba mu albarkacin su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau sha hudu? sha hudu? na? sha uku yau? to yau nawa na batu da 25